الحمد لله رب العالمين أمر بالمسارعة إلى الخيرات وحذر من إضاعة الأعمار والأوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حس على المبادرة إلى هدور الجمع والجماعات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كان تنافسهم في الطاعات وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله واستجيبوا لنداء ربكم حيث يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واعلموا يا أمة محمد أن الأوقات تمضي والأعمار تنقضي ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لا تدرك بالتمني ولا بشرف النسب ولا بأمل الآباء والأجداد ولا بكثرة الأموال والأولاد قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ومن بطا به أمله لم يسرع به نصبه فالجنة لمن آمن بالله وعمل صالحا ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن كفر بالله ولو كان شريفا قريشيا عباد الله إننا نرى الكثير منا يتكاسلون عن الأعمال الصالحة وينشطون في طلب الدنيا ويتوسعون في إعطاء نفوسهم ما تشتهي ولنضرب لذلك مثلا في علاقة, في علاقة كثير من الناس بالمساجد وحضور الجمعة والجماعة فنرى الكثير يسكنون بجوار المساجد ولا يدخلونها ولا يعرفون فيها يجارون المساجد ببيوتهم ويبعدون عنها بقلوبهم وذلك دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم أو انعدامه لأن أمارة المساجد بالصلاة والعبادة والتردد إليها من أجل ذلك علامة الإيمان قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا هذه الآية رغم أن هذا الحديث ضعيف في ضعيف الترمذي وضعفه الباني ترى هؤلاء يملؤون الأسواق ويأكلون الأرزاق ولا يتجهون إلى المساجد ولا يشاركون المسلمين في إقامة شعائر الدين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون حرموا أنفسهم أجر المشي إلى المساجد وما فيه من الحسنات وتكفير السيئات وبقيت أوزارهم على ظهورهم والبعض الآخر من الناس وهم كثير يأتون إلى المساجد في فطور وكسل ويمضون فيها قليلا من الوقت على مضاد وملل فالكثير منهم إذا سمع الإقامة جاء مسرعا ثائر النفس ودخل في الصلاة وهو مشوش الفكر لم يراعي أدب الدخول إلى المسجد ولم يعمل بسنة رسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتكم فقدوا وفاته أجر التقدم إلى المسجد وانتظار الصلاة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجلس ينتظر الصلاة في المسجد كالمرابط في سبيل الله وأنه يكتب له أجر المصلي ما دام ينتظر الصلاة وأن الملائكة تستغفر له ما دام كذلك لكن اليوم يؤذن المؤذنون ويمضي وقت طويل والمسجد خال ليس فيه أحد إلا أن تقام الصلاة فيأتون متكاسلين وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma mu sani cewa yana da kyawu mu ji tsoron Allah sannan yana da kyawu a duk lokacin da aka ce wannan kira ne daga Allah ko kira ne daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to wannan kiran mu amsa shi a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana cewa sabiku ila magfiratin min rabbikum ku yi tsirayya zuwa ga gafarar ubangijinku wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard da wata aljanna wadda girmanta kamar girman sammai da ƙasa yake Allah madaukakin sarki ya ce uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli wannan aljanna da kuke ji ana gayi Allah madaukakin sarki yayi tanadinta ne ga wanda suka yi imani da Allah yayi tanadinta ne ga wanda suka yi imani da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma suka gazgata shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan falala ce daga Allah Allah yana ba wanda ya ga dama sannan kuma Allah shi ne wanda yake da inci da falalai kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne mai girma ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa a wannan rayuwa ta duniya lokuta suna tahiya mu sani cewa a wannan rayuwar duniya shekaru karewa za su yi shekaru tsayawa za su yi sannan mu sani cewa to lalle duk wanda ya ji tsoron Allah to zai bi dare sannan duk wanda ya bi dare ko ya yi tahiya a cikin dare to zai zo gida wannan magana ta zo ne a cikin hadisin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai hadisin ya ci gaba da cewa lalle ne kasuwancin Allah yana da tsada lalle ne kasuwancin Allah shine aljanna abinda maganai duk wanda ya ji tsoro zai biyo dare take ni duk wanda yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma to zai ci aiki ne iya aiki tukuru wato don ya gani ya samu abin da yake bukata a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma a duk lokacin da kake tsoron ɗan adawa kada ya riske ka kai ya same ka to za ka yin tahiya dare ne don ka shi gida lahiya don ka rage hanya to ma'ana idan kana so ka je wajen Allah maɗaukakin sarki lahiya to dole sai ka yi aiki tukuru don ka isa wajen Allah maɗaukakin sarki lahiya shi yasa ita aljanna nan da kuke jin muna gai yara na gai kowa yana gai yake fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa shi aljanna to a hadisin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inna silatallahi ghaliya lalle kasuwancin da ke wajen Allah lalle abinda da ke wajen Allah cewa mai tsada ne wato aljanna ya ku uwa musulmi mu sani cewa aljanna wadda muke ji ba hu a samunta da gurin cewa ina son in shiga aljanna daga zamne addu'a ta Allah ya samu aljanna wallahi ba za ka shiga aljanna ba sai ka ci aiki tukuru sannan aljanna ba ta samuwa da girma da ɗaukaka sannan aljanna ba ta samuwa da kai ɗan wane ne ɗan gidan sarki wane ne ko ɗan mai kuɗi wane ne ko kuma ka gadi wani abu aljanna duka ba ta samuwa haka nan sannan aljanna ba ta samuwa don kana malami ko kuma don kana ɗan gidan malami ko kuma don kana jikan malami aljanna ba ta samuwa haka nan sannan aljanna ba ta samuwa da aikin da uwayenka suka kasance sun aikata a karan kansu sannan aljanna ba ta samuwa da aikin da kakanninmu suka aikata cewa muna iya samun aljanna sannan aljanna ba ta samuwa da tarin kuɗi sannan kuma aljanna ba ta samuwa da tarin ɗiya shi yasa Allah yake cewa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah madaukakin sarki yace dukiyoyinku da ɗiyanku ba za su kusanto da ku zuwa gare mu ba su ba ku wani matsayi ko su ba ku wata ɗaukaka a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ɗiyanku da kuɗinku da dukiyoyinku ba za su yin hakanan ba amma mi zai yin hakanan sai Allah ya ce illa mana amana lalle sai wanda ya yi imani Allah ya ce wa amila salihan sannan kuma ya aikata aiki na gari Allah ya ce fa'ula'ika lahum jaza lalle wannan su ne suke da sakamako adda'ifi bi ma'amilu wanda za a lillika musu wannan sakamakon in Allah yana so ya lillika su goma in Allah yana so ya lillika su dubu in Allah yana so ya lillika su miliyan in Allah yana so ya lillika su miliyan Allah ya ce wannan sakamakon da aka ba su na abin da suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya Allah ya ce wa hun fil gurfati aminun wannan mutanen suna a cikin gidan aljanna suna da aminci kina ya ku uwa musulmi magana cewa aljanna ta mai rabo ce magana ƙarya ce kina aljanna ta mai aiki ce amma zai ida wucewa kuma da rahama Allah maɗaukakin sarki mai girma wallahi duk wanda bai yi aikin aljanna ba zai shiga aljanna ba sannan duk wanda ya aikin aljanna zai shiga aljanna kuma tare da rahama Allah maɗaukakin sarki mai girma mu sani cewa duk wanda ya wasa a wajen aikin shi to ya sani cewa kuɗin shi ko asalin shi ba zai kai shi aljanna ba sannan mu sani cewa ita aljanna ta wanda ya aiki na gari ce ko da ku wannan mutumin bakin mutum ne sannan mu sani cewa aljanna ko da ku mutum ya kasance ba ƙureshi ne shi tsatsan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne hori ne idan bai aiki aljanna ba ba zai shiga aljanna ba wannan shine ka'ida aljanna wadda Allah maɗaukakin sarki ya tanada ya kuyan uwa musulmi yana daga cikin abubuwa da yawa da dama wanda muke gani a rayuwarmu ta yau da gobe wanda muke wasa da su na cikin ayyuka na kwarai ko kuma na cikin ayyuka na doli ko kuma na cikin ayyuka wanda ya kamata a ce bawa yana yin su amma ba su yin su wannan mutanen za ka samu a cikin rayuwar duniya ko neman abin duniya suna samun nishaɗi sannan a cikin abin da duk zasu ba zukatansu shi ma wannan suna samun nishaɗi suna ƙoƙarin haɗaɗa wannan abin yau da gobe za mu buga misali game da cewa abubuwa na lada wanda suke kusanta ka ga Allah wanda ya kamata a ce ka ɗaure ɗamara a kansu wanda su ne asalin rayuwarka wanda su ne asalin komi naka wanda shi ne asalin duk abin da za ka samu lahira to wannan abin sai ya yi kyawu sannan ake tunanin ka samu wani abu lahira idan muka diba alaƙanmu mu matsayinmu na musulmi alaƙanmu da masallaci kwata-kwata ba ta da kama da alaƙan musulmi da masallacin shi ne maganar da zami a kan shi alaƙan musulmi da masallaci wajen bautar shi sannan alaƙan musulmi da zuwa juma'a sannan kuma alaƙan musulmi da zuwa sallama ta jami'i yana daga cikin abin da musulmi masu karɓa sunan musulmi musulmi masu tankawan cewa su musulmi ne musulmi wanda in ka ce mutum ba musulmi ba ne za ku yin hwada za ka gana alaƙa shi da masallaci wufantattar alaƙa ce idan an ce shi a matsayin ya na musulmi ya aza ga sikeli tsakaniya da Allah alaƙaye da masallaci ta kai kaso 80 bisa 100 wallahi ko kaso 10 bisa 100 ba ta kai ba alaƙar shi da masallaci shi yasa za ka gani da dama a rayuwar da muke duk wanda masallaci yake kusa da su ko kuma wanda suke kewaye da wannan masallacin za ka ga su ma alaƙarsu da masallaci alaƙa ce ta sakaci alaƙa ce ta na gada ma alaƙa ce sai lokacin da nake so zan zuwa masallaci za ka samu akwai wanda ba za ka taɓa gane cikin haraban masallacin ba kuma shi makwabcin masallacin ne za ka samu akwai wanda makwabcin masallaci ne amma a cikin masallacin ma ba a san shi ba bale a san shi makwabcin masallaci ne da dama akwai wanda gidajensu idan an yi kiran sallah da harko su ne za su yi amma kuma wannan masallacin ba za su halartar masallacin ba mutane ne wanda ya zamanto zukatansu ba su da alaka da masallaci ko kuma dai wannan mutane ya zamanto cewa dalili ne wanda yake nuna cewa ba su da imani ko kuma imaninsu ya yi rauni dama cikin biyu ne ko dai akwai imani ko babu shi imanin ko kuma imanin ya je yawo wato idan ya ta yawo wannan imanin kenan zai iya dawowa saboda dama imani yana karuwa kuma dama imani yana raguwa masani cewa alaƙar bawa da masallaci ko kuma alaƙar bawa da hidima a masallaci da sallah da ibada da zuwa wannan masallacin yana nuna kana da imani a ganka duk lokacin sallah kana nan ko kuma a ganka duk wani abu wanda za a yi masallaci kana da sa hannu to wannan alama ce ta cewa kana da imani shi yasa kake ganin dan agaji ba banza bane shi yasa kake ganin mai share masallaci ba banza bane shi yasa kake gani mai shinhuda tabarmi shi ma duka wannan ba banza bane wai wannan alama ce wadda ke nuna cewa wannan bawan yana da imani sannan kuma wanda duk lokacin da za a kiran sallah ba zai zama na hira wadda ba ta da asali ba ya ɗoko ƙafa ya zo masallaci shi ma wannan alama ce take da imani kenan ka sani cewa duk lokacin da za a kiran sallah kaga kana zanni gulma ce kake hirar kasuwanci ce kake ko ma wace kala hira ce kake ha'ata da sallah sai ka ga dama ka toko alama ce ta baka da imani ya ku yan uwa musulmi shi yasa alqur'ani Allah madaukakin sarki mai girma ya gai yace innama ya amuru masajidallah lalle ne wanda zaka ganin suna wa masallaci hidima ba sai su suka yi wannan masallacin ba kokarin su ya za a yi a yi sallah Allah madaukakin sarki ya karba kokarin su ya za su yi su bude makaranta mutane su zo su karu ƙoƙarinsu ya za su yi su sa karatu a zo a karantar da mutane don mutane su je ma Allah salim alim sai Allah yake cewa kaga wanda suke yin wannan abin ba kowa ke yin shi ba wallahi a cikin mutane akwai wanda an kana haka nan kallon dan wahala yake maka akwai wanda an kana haka nan kallon sakare yake maka akwai wanda an kana haka nan kallo yake ba ka da wata haraka ne ta duniya shi yasa ka zo kake yin wannan aikin a masallaci to sai Allah ya ce kaga wanda kaga yana wannan aikin to mana amana billahi ne wallahi wannan ya imani da Allah ya rage gare ku yanda mutane suka saba yanda mutane ba su tsoron Allah ka ya zama ka ce yana yi dan rayani wannan ya rage daga gare ka ka ga yire yake yi amma Allah madaukakin sarki yake cewa sai wanda ya imani da Allah yake yin wannan abu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa sai wanda ya imani da ranar ƙarshe ya imani da ranar lahira cewa za a gami da Allah yake yin wannan aiki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ci gaba da cewa wa aqama sala sannan kuma ya tsaye da sallah wa ata zakka sannan kuma ya bada zakka walam yakhsha illa Allah sannan ba wanda yake tsoro ba ce sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sai Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin aka ce wannan a cikin mutane shine wanda yake kowa zama shirye kenan dan haka ya koyan uwa musulmi bayan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan aya sai yake cewa idan ka ga mutum a koda yaushe yana manna da masallaci ina za ka masallaci an kira sallah masallaci an ida sallah yana nan masallaci manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace wannan ku yi mai shaida cewa wannan bawan yana da imani amma a kira sallah kana zamne sai an kusa ida sallah ta ƙarshe sai ka to baka da imani duk da hadisin ko yana da rauni albaniya yana ganin raunin hadisa amma in ka kalli magana ko maganan nan haka nan ne saboda wanda bai da imani ba zai dinga zuwa masallaci kan lokaci ba bale ya zama ya jima a cikin masallaci ya kuwan uwa musulmi sallah ta yi komi mahimmanci a rayuwarmu amma za ka gani cewa kasuwanninmu a kusan kodayaushe cike suke kasuwanninmu a kodayaushe zuwa muke yi muna samu ba mu samu zuwa muke amma ita sallah idan ka yi ta daidai yadda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya samu za ka yi baka asara idan ka yi asara ba ka yi daidai ba amma kasuwanci za ka iya ɗora aka ƙure lissahi kuma ka zo ka yi asara sai wata rana baka ƙure lissahin ba sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya baka wannan ribe. amma so da dama a ranar juma'a za ka gani inda suka ci gaba inda suke musulmin kirki inda suke ba musulmi na boge ba a ranar juma'a ma wasu sai an dawo daga juma'a suke buɗe kasuwanci duk da ku Allah maɗaukakin sarki bai hana su buɗa da sahen ba idan an kira sallah su rihe su tahi su je su yi sallah an gama sallah su buɗe amma su kwata-kwata ma haramta ma kansu kasuwancin suke sai bayan an dawo daga sallah akwai kasashe wanda a ranar juma'a wai a kira sallah ko kuma wagga sallah ta wagga sallah wadda ake yi ɗabiyar a kira sallah iske ka shagon ka wallahi sai an ci ka tara saboda su musulmin ne da gaske suke ba musulmin baki ba ne sannan kuma ba musulmin naga dama ba ne kinan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa shi kiran sallah aka kira Allah ne ya ce a kira ka sannan kuma manzan Allah shi ya ce a yi kiran sallah a kira rayuwarmu tana da ban mamaki idan aka kira mu yau aka ce kowa gobe shirya ƙarfe shidda na sahi za a ba da taimako wallahi ba su ya kai na jika ɗari ɗari ba na jika biyar biyar wallahi kayan a raba wannan kuɗin sai an yi hwaɗa musamman aka ce layi ne za a ba da wannan kuɗin ya kake tunani da kiran da wani ƙato ya maka kai zo daga gama sallah asuba ka yi tsaye kana jira ya zo ya baka jika biyar allah maɗaukakin sarki ya kira ka ka zo ka yi sallah wadda ya ce in uku ta kubuce maka ana tunanin cewa ba ka cikin musulunci sai ka sake kalmar shahada mutum nawa ne za ka samu cewa juma'a ba ma uku ba juma'a dubu ta kubuce mashi ba abin da ya dame shi wai shi ke nuna cewa a rayuwarmu mu mai hisan dukiya da addini ko kuma mu mai hisan dukiya da sallah Allah ya kira ka ka rena kiran Allah amma wani yana iya kiran ka ka je kiran shi kada kanka ka san an ka mutu wallahi babu wani kewaye kewaye sannan kuma babu wani sauki kuma sanin kowa ne cewa Allah ba dan uwan kowa bane manzo Allah kuma ba dan uwan kowa bane mala'iku ba dan uwan kowa bane bale su je gaban Allah su maka tsayi dirrar ka mutu tsakaninka da Allah kuma kai ka san cewa wannan sallar ita ce kadai in ta yi kyau wani abin ka zai yin kyawu ya zaman tociya kuma ita ce an kira ka kake ganin kamar an maka ba daidai ba ka yi kana abubuwan da kake so kawai sai an kira sallah ka je ka yi sallah ya zama matsala wanda za ka zuwa ka yi sallah wajen shi shi ya halicce ka shi ya baka wannan damar ta ka zamana ka yi hira shi ya baka damar ta ka shaida amma kuma sai ya kira ka sai ka ki zuwa sai lokacin da ka ga dama za ka zuwa kuma ku ce a kwashe lahiya to duk hitinar da ta sami musulmi shi ya jawo makan shi ba Allah madaukakin sarki bane ya jawo mashi yaza ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda za ka gani alaƙa shi da masallaci ba alaƙa mai kyawu ba ce to shaidan ya riga ya rinshaye shi ya rage da gare ka kama kanka sabis ka gyara kanka amma shaidan ya rinshaye ka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa istahwaza alaihim shaitan shaidan ya rinshaye su fa ansahum zikrallah sai suka mance ambatan Allah karatun alqur'ani sallah istighfari tasbihi duka sai suka mance kai ka san wanda za a kira sallah yana zanna ka san ba tasbihi ba yake ko to duka ya mantar da kai wannan abubuwan wanda za a kira sallah yana zanna kai ka san ba karatu alqur'ani ba yake kai sallah duka ta shahe wannan abubuwan idan aka kira ta shi yasa a wajen yaki ma Allah madaukakin sarki bai yahi masahabbai ita ba ana cikin yaki ana cikin gumurzu suke sallah kai kawai kana nan lahiyar kalau ba abin da ya dame ka ko masassara ba kada ko sabro bai cije ka ba kuma a kira sallah kai zani kuma an ce ina musulmi suke kuma ka ce kai ne musulmi wallahi ba ka cikin musulmi ka so ko kakka so kuma ka je duk inda za ka zuwa ka gayi haka nan ne kenan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa duk wanda za a kiran sallah ko ta jami'i ko ta juma'a ya zamanto cewa ba ka yi tattaki kattai masallaci ba to kana haramta ma kanka lada zuwa masallaci ne sannan ka sani cewa kana haramta ma kanka lada da gafarar zunubai ne saboda duk wanda ya tashi taya masallaci duk takon da yake yi Allah yana bashi lada ne kuma Allah yana kankare mishi zunubi ne idan ma baka yi wannan tattakin baka tai masallaci zamana kake ko to ka sani cewa kayan nauhinka suna nan a bayanka kuma za ka ɗauke su a ranar da ba wanda zai kama maka ɗukarsu su idan nan garin duk ɗiyanka ne ranar lahira ba mai kama maka ɗaukar zunubi wannan ɗiyan suna takansa kai ma kana takanka idan ma wani ne yake jan ka ake yin fada a yi zamana ba a zuwa masallaci ko to a ranar lahira zai kwashi nashi ne zaka kwashi naka ba zai kama maka ba ya ku yan uwa musulmi shi yasa za ka samu daga cikin wasu yan uwa musulmi suna zuwa masallaci a ba su su suna zuwa masallaci ne don an tai suna zuwa masallaci ne don ka a dawo a yi magana kansu akwai wanda kuma suna zuwa masallaci ne a cikin kasala wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya ce su wannan munafikai ne shi yasa zaka gani da dama wasu sai an tada sallah suke tahuwa a guje a masallaci suna tahuwa ba cikin kwanciyar hankali ba suna shiga masallaci ba tare da ladibban shiga masallaci ba suna zowa sallah tunaninsu ba a sallah yake ba tunaninsu a ayi a ida su tahiyarsu shine abin da ke cikin kansu bai ma san idan ya zo yana wannan sallar ba da wa yake gana yanzu haka akwai wanda shi yana sallah dibi yake kawai yana sallah ne bai san ko da wane ne yake bayani ba kana musulmi sai an tara sallah a jika kana gudu ya ka zo za ka sallah kai Allah ne za ka zuwa gaida aka zo da gudu kai tunanin sallah ka ta karbu Allah aka ce ko babanka ya ce kare takwas yake son ku gamu gida takwas son kuke gamuwa ba ya sai takwas ta yi da minti sha biyar ba a ganka da gudu ka zo amma sai shi Allah kuma ka yi tunanin sallah ce ka yi ba sallah ba ce ka yi saboda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana hakan ko ruku'i ka ga an yi ana sallah manzan Allah ya hana ka kai gudu ka san aka hana ka abu ka yi shi a ya zama lahiko manzan Allah in ya hana abu ko bai hito ba ya ce wanga abin ga zunubin da za a baka to in kai ya lahi ne za a iya baka zunubin maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idan kuka ji ikama ya ce ku tai zuwa masallaci maza Allah ya ce sannan ina muku magana da cewa ku tai cikin natsuwa ka gaya mana ina natsuwa cikin gudu yake akwai mai cewa an ka gana ruga kai ma ka ruga yana nihin ba lahiya ba bala'i ne sallah bala'i ce za ka zuwa sallah da gudu to manza Allah ya hana in kai wannan gudun ka sani cewa kama manza Allah laifi manza Allah cewa da kaje kama ka yi tattaki ka tai masallaci da an kira sallah ka yi alwala ka yi tattaki ka tai masallaci ba ka zo da gudu ba manza Allah ya ce ka taho a cikin natsuwa manza Allah ya ce abinda ka iske na sallah in tahiya ce ta ƙarshe ka iski manzan Allah ya ce wannan tahiyai ka sallace ta abin da ya ɓace maka gaba ɗaya ku to wannan abin sai ka ciko shi wannan abin sai ka biya shi haka manzan Allah ya ce amma za ka gani lattijawa masu shekaru masu addinin da mara addinin an yi ruku'i ga sallah ka rugo da gudu wa ya saka ruku'in duka minti nawa ne sai gwanda nawa ne to manzo Allah ya ce kakka ya gudu wanda ya gudu ya je ya samu wannan ruku'in da wanda ya taho ya tahiya ya je wannan sallai wannan wanda bai gudu ba bai samu raka'a ba ita manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake so kuma ita manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi je sai da cewa kai sallah kuma ita ce manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai shaida cewa ka bi umarnin shi kuma ka yi abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi koya da shi mu sani cewa ya koyan uwa musulmi wanda suke bari sai an tada sallah suke zuwa masallaci su sani cewa ladan zuwa masallaci da wuri ta kubce musu sannan kuma wanda ba su iya zuwa su jira sallah su sani cewa su ma ladan jiran sallah ta kubce musu manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace duk wanda ya zama yana jiran a zo a tada sallah yayi sallah dai yake da soji wanda yake can bakin daga idan an maka gori aka ce baka iya yin aiki irin aikin soji to shine ka zo ka jira masallaci har a tada sallah kai sallah manzo Allah ya ce dai kake da soji wanda yake bakin daga yake rike da bindiga me kake so Allah ya maka me kake so manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kamanta ka da wanda yana can bakin bakin iyaka ana iya kashe shi ko kuma ma an kashe da yawa in ba a kashe na ba an kashe naka in ba a kashe na wancan ba an kashe na wancan to kai da zaka zuwa cikin masallaci inda ba a hwada ba a zagi ba a komi ka yi zamani ka jira sallah kawai sai a baka lada irin wanda ake ba wanda ya ta yaki ka ga me kake san Allah ya maka ya ebo kuɗi daga sama ya zubo ya baka amsa ko koya ne kake sa maka wannan ladar da Allah zai baka can ranar lahira kai ne za ta ma unhwani kai ne za ka shiga aljanna da ita ba Allah ba za a yi unhwani da ita to haka Allah madaukakin sarki ya kamanta da wanda yake zuwa ya jira sallah ha'ata da wannan sallah sannan kuma Allah madaukakin sarki zai ba shi ladai ya yi sallah har in ya jira wannan sallah yanzu haka akwai wanda a rayuwar shi ba a taɓa yin sallah a zawar ba ya jira har la'asar ta zo ya sallace ta a rayuwar shi gaba ɗaya yana musulmi kuma haka zai mutuwa ya tema Allah madaukakin sarki mai girma bayan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga haka nan sannan kuma ya ga ladar da ke da kwai sannan bayan wannan idan ka zo ka zamana kake jiran sallah mala'iku da kansu suna roƙon maka gafara a wajen Allah madaukakin sarki mai girma kai a matsayinka na musulmi mala'iku da kansu kai ka roƙon ma kanka kuma Allah madaukakin sarki ya baka lada sannan kuma mala'iku su roƙon maka Allah madaukakin sarki mai girma ya yahe maka amma yanzu rayuwarmu sai ladan ya kira sai an ɗauki lokaci mai girma kaga masallaci ba kowa har sai an zo ta da sallar sannan kawai a cika masallaci akwai wanda ana hudu ban larabci bai zuwa akwai wanda ana tahausa bai zuwa akwai wanda sai an tada yake zuwa akwai wanda sai an kusa duka yake zuwa akwai wanda sai an yi duki guda yake zuwa akwai wanda sai an yi duki bi na ƙarshe in aka gama ya tashi ya yi abin da yake so ya tahe shi wallahi a ranar lahira shi ma Allah maɗaukakin sarki abin da yake so zai baka ya jihwa kauta kenan don haka ya ku yan uwa musulmi ba daidai ba ne kuma sannan unhwanin wa'azi in aka ji shi a gyara sannan kuma ka sani cewa shi Allah maɗaukakin sarki abin da ya alkawali bai tada kai dai ne za ka gyara sai Allah maɗaukakin sarki ya tausaya maka da rahama shi ya sa ka aljanna abinda muka wada na daidai Allah ya bamu lade shi kuskure ko tutba ya ce wanda muka yi Allah ya yi mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله